الحمد لله لا أبقي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusan ba wani abu da zan iya fada la hijira ta ba'da al-fatih ko duka bayanai da ya kamata a gabatar malamanmu kuma wa'innan baki nawa masu karamci sun riga sun tunatar da mu kuma sun fadakar da mu amma a bisa biyayya ga malaminmu kuma mahaifinmu a sheikh abdurrahman abubakar azamfari a fizahullah ya ce lalle dole sai mun jefa kalma ɗaya ko biyu abinda kawai zan haska gaba ta biyar da fadilatu doktor ya magana a kanta wato abinda yake da alaka da almubahat shagaltuwa da abubuwa wanda suke halan ne asalinsu amma kuma daga nan ne ake kaucewa a samu zamewar kafa kusan wannan gabar da ya ka samu wanda ya tsallake ta illa man rahima rabbuka kusan galibi duk matsalolin da muke samu wato inda shidan yake tasiri akan mu wajen karya dokoki na Allah subhanahu wataala galibi suna da alaka da wannan domin mafi yawan mutane suna dauka cewa rayuwar duniya din ita ce wani abu da haka wajen abin da yake da alaka da halal to nan ne kuma zaka darje nan ne zaka samu zabiyar kafa nakan tuna da wata magana da Sheikh Abdullah Fauzan yayi a karkashin sharhin hadisin Bukhari hadisin Umar dan Khattab Allah ta'ala ya Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya masa ya ƙara yarda da shi da mahaifinsa hadisin nan kun fi duniya ka annaka garib har zuwa ƙarshe Sheikh Abdullah Fauzan yana fadar wata magana yake cewa asali duniya dama ba gidan musulmi bace ba kuma gidan mumini bane asalin gidan musulmi gidan mumini na asali shine aljanna gidan da nan ne aka fito da mahaifinmu da kuma mahaifiyarmu daga gidan don haka kamata ya yi kowa ya aiki tukuru domin ganin cewa ya koma gidansu na asali har yake cewa dukkanin bako ko wani mutum da za a fitar da shi daga gidansu to duk gidan da za a kai shi ba zai taba samun natsuwa da kwanciyar hankali ba a ce ya manta da garinsu kwata-kwata ya manta da gidansu na asali da haka asali ma an samar da ɗan adam ne don ya zo duniya ya yi aiki tukuru don ya samu komawa gidansu na asali shine aljanna to a wannan gaba za a ga wani a rayuwarsa gaba ɗaya ina ka fito duniya ina za ka duniya tunda an ce almubahat neman dukiya ta hanyar da shari'ata shar'anta ai halan ne kashe dukiya din ta hanyar da Allah ta'ala ya halatta halan ne duka yana cikin almubahat amma kuma nan ne lokutan mu suke tafiya mafi yawanci sai mutum ya wayi gari wato bai da wani dama da zai iya wani abu da zai amfane shi a duniyarsa ko a lahira wanda magabata ba haka suke ba akwai asari da aka samu daga aliyu dan abi talibin Allah ta'ala ya kare yarda a gare shi yake cewa wato inna duniya ko innal akhirata kadirtahalat a inna duniya wato kadirtahalat mudbiratan wa innal akhirata kadirtahalat muqbilatan ولكل منهما بنون سيتي فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل yake cewa wato duniya ta riga ta gama tattara kayanta ta gama cinye kasuwarta ta juya tana mai tafiya za ta tafi kenan ita kuma lahira ta gama shiri tsab tana mai tunkarar mutane ma'ana Allah ta'ala yana kiran mutane zuwa ku zo ku samu aljanna wallahu ya da'u ila daris salam amma kuma da duniya da ta juya baya ta gama cinye kasuwarta dan yanzu duniya ta kare sai dan abin da ya saura kala ce ake yi amma wanda suka ci duniya da kyau da kyau sun riga sun wuce ko wanda suka shekaru dubu shekara dubu biyu shekara dubu uku amma mu da muka zo yan baya baya shekara hamsin shekara arba'in to ko an samu kudin ai ba za a ci duniyar da kyau da kyau ba to amma ita lahira tana tana tunkaran mutane sai Ali na Abi Talibin yace da duniya da lahira kowannen su na da aya mana akwai wanda shi aikin sa gaba da aims and goals din sa da yake so ya achieve kawai duniya ce ya tara kaza ya zama ya samu matsayi kaza ya zama shine wane yayi kaza yayi kaza iyakar gurin kenan akwai kuma waɗanda su kuma lahira ce gaban su ita kadai suka sanya a gaba ka kalli irin su Abu Dharr al-Ghifari wanda mun san kissar shi da yayi wani bako ya shigo gidansa yake cewa ya Aba Dharrin yace aina mata'ukum ina home items ina ba mu ga kujeri ba ba mu ga kaza ba mu ga kaza ba Abu Zarrin Allah ta'ala ya kare yarda da shi yace inna lana baitan nuwajjihu ilayhi yace eh akwai wani gida da muke da shi na musamman wanda shi muke shirin komawa shine shine gaban mu sai yake ta amma duk da haka ai fala budda min mata'in ma dumta hahuna ma damar kana nan to akwai bukatar a ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai Abu Zarrin yace da shi inna sahibal manzili la yad'una fi yace matsalar shine mai gidan ba zai bar mu a gidan ba ko mun yi shirin zama ko ran mu zai to kaga irin wa'innan su ne wa'inda duniya bata shagaltar da su ba sai suka tunkari lahira da sai Ali dan Abi Talib yake cewa ku zama cikin ƴaƴan lahira ma'ana masu yin aiki domin samun lahira ku sani anan duniya aiki ne tukuru ba hisabi mu kalla duka muna salloli biyar azumin watan ramadan karatun qur'ani an baka sakamakon ka hannu ba baka ba sai ranar tashin alkiyama sannan yace amma kuma wa gadan hisabun bila amalin gobe kuma ranar tashin alkiyama lokaci ne ko rana ce da Allah ta'ala zai bayar da sakamako ba tare da aiki ba don haka yan uwa musulmi mu yi kokari wannan gaba ta biyar ta abin da yake da alaka da almubahat kar mu bari su ɗauke hankalinmu daga asalin abin da shi ya kawo mu duniya shi ne bautar Allah da tauhidi da yin koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin mu samu aljanna kuma kar mutum ya ji a ransa cewa abin da yake yi na ibada ya wadatar wallahi bai wadatar ba duk yadda kake ibada idan za ka tsaya kai makan ka ƙididdiga kai makan ka statistic za ka gane cewa ba kai komai ba kullum malamai suna bawa misali ka kalli kawai salloli biyar da kake yi a kowace rana da yi ne galibi kashi tamanin da biyar na musulmi ba su da alaka da addini in ba sallah ba galib galib to idan ka kalli wannan kididdigar malamai suka ce mutumin da yake yin salloli biyar a cikin jam'i sallolin nan ba su wuce minti hamsin ba to ka hada da afkar da yake yi bayan as-salawatul maktuba ka ba shi awa daya in dai wannan ne kawai abin da yake yi malamai suka ce sai ya yi shekara ashirin da hudu sannan ya bautar Allah ta shekara daya domin within 24 hours ya samu ibadar awa nawa awa daya kacal to sai ya yi shekara ashirin da hudu sannan ya yi bautar Allah na shekara daya idan ya yi shekara arba'in da takwas to lokacin ne ya yi ibada ta shekara biyu in ya yi shekara wato saba'in da biyu ya yi ibada ta shekara nawa shekara uku in ya kai shekara tis'in da biyu ya yi ibada ta shekara hudu kuma yana ganin cewa shi ya kai sidratul muntaha yana cikin asabiqun alawwaluna amma kuma shi kansa in zai makansa kididdiga da statistic zai gane cewa bai yi komai ba da haka yan uwa musulmi duniyar nan ko mun same ta ba za ta dawwama a gare mu ba za mu tafi mu barta don haka ka nemi duniya din amma ka sa a ranka kana neman ta ne don ta taimaka maka wajen me wajen yin abin da ya kawo ka duniya shine bautar Allah ku kalli wayannan malamai namu dukkanin suna da uzurruka da awa suke yi ga mahaifin mu a bayan mu kowa ya san daga inda yake zuwa kuma daga wajen wasu ayyuka ake na taimakawa addini da da'awa amma kuma a haka aka taso kuma aka zo nan wurin kaga duka saboda ana so a har hada dai a samu a rabu da duniya lahira don haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gyara mana zukatanmu ya ƙara mana ƙaimi da ƙarfin gwiwa wajen biyayya a gare shi da miƙa wuya zuwa ga umarninsa Allah ta'ala ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu mu fi ƙarfin shaidan makiyinmu Allah ta'ala ka ba mu ikon yin ayyuka na alkhairi domin mu samu damar komawa gidajenmu su duktur da sauran malamai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi mun sa ko uzurruka da sauransu cikin abin da malam bai faɗa ba Sheikh Abdurrahman Azamfari shedan ya mantar da shi duktur lecturer ne a ABU wanda na san malam yana da bayanai da zai saki akan shi insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya saka da alkhairi wallahu ta'ala alamu bis sawabi wa ilayhi al marji'u wal ma'ab wassalamu alaikum wa rahmatullah Yeah, I'm going to tambayoyi ko tambayoyi kafin tambayoyi to ina da wani tsaye ko kuma ya
جزاكم الله خير amina ya
الذي بنعمته تتم الصالحات wato malamai sun zo sun ja kunninmu in kunne ya ji a jiki ya tsira insha Allahu ta'ala an faɗakar da mu babban maƙiyinmu shine shaidan wanda ya zama sanadiyar mu. shi ne sanadiyya dama Allah ya kaddata amma da shi ne sanadiyya mu sauko mai ta fama da matsalar canjin kuɗi babu cash a hannu duk daga cikin makayi ne nashi to malam da ya faɗakar da mu muna roƙon Allah ya saka mu alkhairi shi ma malam shi su shi ma ya tashi muhadara ta musamman a ƙarƙashin muhadaran malam Allah ya musu kyakkyawan sakamako da alkhairi wato na daga makayidu shaiban wanda nake ta zulumi yan abokaina su malan nura da su malan jamilu da su malan ma'aisar su duk abokaina na garin gana abuja galiban nakan yi magana cewa ni fa ina tsoron masu da'awa fa kada su tashi tashi alkiyama tutar babu saboda daga cikin makari shi ne akwai riya idan ya hana ka komai ka ƙi hannuwa to sai ya zo ya baka kai aikin na ƙware a ba kuma ka yi ba don Allah ba wato abin da yake ba da tsoro musamman wannan social media ɗin nan wasu za ka ga duk wata maganar ba za ta ɗima mai hazo ba wanda za a yi sharing a facebook ko a abin ga youtube ba za su yi wannan magana ba sai wadda za ta sa a yi ta sharing ana tana girgiza tana girgiza tana motsa hazo tana murtuke kura kai har an waye gari wasu ɗaliban ilimi littafin ma da za su saka su koyar da addinin musulunci ba za su saka ba sai idan littafin yana da ɗemi-ɗemi wanda zai sa a faɗi kalma biyu a kabbara kalma uku a kabbara amma duwan littafin zai karantar da ko fiƙihu na addini na sunna ko aƙida ta sunna ko wani abu na ƙur'ani ko wani abu sai ka gaba ɗaya wasu ba sa yi saboda neman sharing da neman view kuma sai su matasa mabiya suka bi irin wannan ɗin cewa a wani yana da yana da mabiya yana da yana da mabiya yana da followers to kaga wannan wariya ce kuma da yana iya jan mutum kuma har za ka gama mutum ya ce kai ai lokacin da nayi wa'azin nan masallaci na sai da ya cika ana leƙuwa ta wando wato bai san lokacin da ya faɗi wannan magana ba saboda abin da ke cikin zuciya shi ne ya wato ya yunkuro ya fito ba ta da ya ankara ba to ina magana la'an ya hadiya Allah bika rajulan wahidan to wannan na daga abin da ya kamata mu nisanta sai hasada ita ma tana cikin hatsari abubuwan da malam ya faɗa gashi nan yanzu sai ga malamai idan wani ya sa wata gogaggar shadda da wata irin hula irin tangar irin ta bare-bare nan da wani irin agogo kai yin zama har wata irin musiba ta shigo Allah ji kan abokin malam albani Allah ya gafata mashi wallahi ban san yayi magana sai daga baya ina aka turo wani audio wai idan ka sa kaya to hula kala daya da riga da takalmi da agogo yanzu da agogo hadda zobe hadda waya hadda yanzu kalar waya za a nemi riga irin ta kalar waya a saka kuma abin nan yana neman ya zama kamar wajibi neman yake ya zama kamar wajibi kuma da wa- da mutum ya ga wani yayi to lalle shi ma haddiyar za a yi a yi sai yayi har aka waye gari wai idan aka je aka tura mutum tafsiri a irin fasirin da ake yi na tafsiri idan aka tura to diyyar za shi ya yi ɗinki kala talatin to sai ya yi saboda ya zama kullum idan zai zauna kujerar tafsiri to da sabon kala da sabon kalan kaya zai zaunawa to kaga waɗanga abubuwa duk suna daga cikin matsaloli wani hasada ke sa sai ya yi haka to mai roƙo Allah ya kare mu don haka dai mun dai ji abinda malam ya faɗa kuma na gaya muku nan bayan Allah ‘ya'yanmu ne abokanmu ne malamanmu ne muna roƙon Allah ya albarkaci rayuwarsu da tabu gaba ɗaya abu na gaba shine sai sanarwoyi akwai muhadara wadda malam zai yi da shi da malam shi su gobe bayan sallar asuba nan masallacin za su yi muhadara nan masallacin bayan sallar asuba saboda haka wasu suke maraba a yanzu da gwagwale da duka kwanan nan gaba daya ba komai ai kwarai muna roƙon Allah taimake mu to eh har dutsen haji to dutsen haji ai ita nan take ai kwarai da gaske kuwa yawa sai kuma wani sa'a da muka ƙara samu muna gayyatar matan aure a sayyidat na birnin garki na tsakiyar birnin abuja gaba daya gobe karfe na suke zuwa ana masu goma don cika san fitowar tasu goma zuwa nawa sha ɗaya eh to za a sha ɗaya ko da rabi to sai a faɗa a to shikenan goma zuwa sha ɗaya ai awa ɗaya ta isa insha Allah matan aure malan da malan tawayen sunna za su yi masu mahadara ƙayyama in sha insha Allah ta'ala da karfe goma a zuwa sha ɗaya da tambayoyi da sauransu kuma a nan cikin masallaci nan nan a cikin gaggan masallacin a nan za su shigo idan sun cika wurin sai a buɗe mu sama su shiga sama su saurara insha Allah wannan ba ƙaramin alheri bane Allah ya kawo muna abu na gaba shine muhadara a markazul muhajir wal ansar al islami dake dutse alhaji insha Allah ta'ala da sahi ranar talata da sahi ranar talata in Allah ya kai mu su masu malan za su yi muna muhadara a wannan lokaci topic din muhadara din kishin ƙasa kishin ƙasa saboda akwai buƙatar mu ji muna son ƙasarmu yau don mu 'yan ƙasa ne 'yan ƙasar najeriya ne 'yan najeriya ne allah ya dunkulo mu ya kawo mu najeriya don wata hikima da ganin damashi malam ya tura mani ainihin wani hodiyo na na farfesa eh, dr isa yalwa yalwa isa isa yalwa wallahi na ji daɗin wannan muhadara tashi kai malamai akwai hikimomi ubangiji Allah ya muna kikkiawan sakamako da alkhairi to malam za ku yi muhadara Allah ya kai markazin muhadara asal islami ranar eh, ranar talata da sahi akan alghairatu alal watani kishin ƙasa kuma alhamdulillah faduwa ta zo daidai zama ga zabe za a yi dan haka mu dai muna kishin ƙasar mu kuma muna roƙon Allah ya zamanar da ƙasar mu lahiya ya ba mu ƙaruwar arziki ya bunƙasa addinin musulunci akan tafarkin sunnar manzon Allah sa'annan a madadin majali- majalisar malamai ta garki ta tsakiyar birnin Abuja wanda shugabanta gashi nan Malam Nura ah, Malam Nura Abdullahi ko Muha- ah, Muhammad Nuru Muhammad Nuru Osman wanda yake shine ke shugabantar majalisar malamai ta nan ainihin ah, garki wanda duk muna muna karkashin sa Ah, a madadinsa za mu gayyato malam in Allah ya kai mu bayan sallah za a zo a yi muna mahadarori irin wanda aka yi a a abuwari a nan tsakiyar birnin abuja da kuma ƙauye-ƙauyen abuja dutse alhaji insha Allah kuma muhadar za mu yi ta ta abuja ne baki daya za mu haɗa dukkanin area council ɗin abuja cap da izinin Allah ƙarƙashin kwamitinmu na musabaka da ƙarƙashin kuma kwamitinmu na majalisun ilimi na jibris na abuja kuma za mu yi tunanin littafin da ya kamata a saka kuma za mu jehe zabi da yawa da dutse daya in Allah ta jalaluhu ya da idan Allah ya kawo su a wannan lokaci da haka malam aiki ya gano ka na tuna mani kullum karka kusa ka banne a in shakata mai ta kwaita tuna man da kai da malam jamilu mu samu mu gama yi wannan nizami daidai lokacin da aka samu wani hutu na boko don mu anan ne abuja wato in duk abin da ka shirya in dai za a yi da in ba lokacin hutun boko bane to akwai matsaloli kwarai da sai kuwa to insha Allah ta'ala za mu yi wannan kokarin da yadda Allah muna fata Allah taimaka muna za mu samu littattafai daga ciki dai akwai nahawu dan mu ba iya nahawu ba kwarai ba mu iya nahawu ba ba mu iya sarfu ba to kuma shi malam kwararre ne a wajen nahawu da sarfu amma ba za mu ba aqida ba kuma da manhajin salaf Allah taimake mu abu na ƙarshe idan kuka lura da wannan riga da take ɗaukar wanga karaton riga ce ta albani tv wato gidan talabijin na albani wanda yake zariya in ba manta ba a bara tafsiri na na watan ramadan suna sa shi ƙarfe tara na sahi kuma sawa ta alƙawali wato lokaci na yi za ga an saka kuma alhamdulillahi an tsare a jerin gwanon a ainihin tafsirin idan da ɗan ga wani abu na kan kira su su malan sai ainihin wato nabaha a faɗakar to wannan gidan tv namu ne namu ne gashi nan na ahalus sunna sunnan ma har da ƙari domin gidan tv na darul hadisi salafiya kuma alhamdulillahi Allah ya sa da yake waɗanda suke jagorancin shi mutane wa yayyu rijal ne la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawma tataqallabu fihi alqulub wal absar sun sa sun tsaya tsayin daka ba su sa wani in ba ahlus sunna ba to akwai buƙatar taron nan namu mu yi kokari mu ɗauki nauyin tafsirai dan ainihin wannan talabijin ɗin ya nuna tafsirin nan masallacin abu zali gifari ana tafsiri guda biyu akwai na mata akwai na akwai na maza kuma dukkan su na san insha Allah ta'ala abu babuwa ya zai yi ba don haka muna shaida muku cewa al'umma yadda muka san ku da kishi a wannan wuri da kuma duk wani abun da aka daga na addinin musulunci to za ku yi abin mamaki ba mu taɓa shelar wani abu ba a wannan wurin muka ji tsoro a jikinmu ya yi sanyi ba ce sai an samu nan take to muna gaya muku wannan yanzu kun ga shi muna cikin sha'aban ai muna cikin rajab sha'aban ya kusa kama insha Allah ta'ala don haka sai ai kokari a ɗauki nauyin akalla tafsirin wannan masallacin guda biyu idan za ku iya taimakawa mu yan allazi wahidun da a can dutse alhaji sai ku haɗa da mu mu ma ku ɗauki namu tafsirin ko ba haka ba muna fatan Allah subhanahu wataala taimake mu to wannan shine bayani kuma duk wani wanda yake iya yake da wani mai karhi wanda zai daukar nauyin wasu tafsirai ko irin tafsirin Sheikh Abdurrazzaq ya haifar ko tafsirin Fantami ko tafsirin Sheikh da tasari uwan rijiyar lemu ko na birnin kudu daga cikin manya-manyan malaman sunna ko shi karkan tafsirin su su malance suke yi to don Allah jama'a a je a gaya ma manya su ɗauki nauyin wannan tafsiran akwai amfani guda biyu a ciki na farko shine yada sunan mazan Allah a gidan talabijin da ake yada sunna yadda take ba tare da ayi editing ba babu editing ba a rage komai yadda take haka za a faɗi ta sannan kuma akwai ita karfar shi gidan tafsiri gidan gidan talabijin din kar ku manta yanzu akwai wani gidan talabijin da ake kira mi a sunan shi arewa mi arewa 24 hours ko komen arewa 24 to arewa 24 dukiyar da ake kashewa don a ruguzar da tarbiyya addinin musulunci ta bahaushe da fulani hausa fulani masu jin hausa to kudin da ake kashewa da za a ba mu 1 over 10 nasu mu saka albani tv to yan allah jalaluhu ya da sai albani tv ta wuce cnn sai ta wuce sayan domin kuɗin da ake kashewa a wannan tashar dan ɗaya a rubuta tarbiyyar mu ba ƙarawa ce amma mu kuma har yanzu muna da matsala problem namu shine har yanzu mu ɗauka ɗaukan nauyin karatattuka ba a sa a gidan talabijin da gidan rediyo muhimmin abu ne babal a hammu shai'i amma idan abu da shahe ginin masallaci ginin makaranta yin bohol da sauran wasu abubuwa za a muna da kwazo amma wannan bangaren ba mu da kwazo wanda wannan bangaren kuma yana cikin jan- al- aljanibu ta'alimi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan dan adam ya rasu duk ayyukansa gaba ɗaya sun yanke banda uku daga ciki akwai ilimi yuntafa'u bihi to wannan ilimi ne yanzu maganar da muke yi duk duniya gaba ɗaya ana jinta sannan kuma za su je su sa ta a a gidan talabijin tafsirin da ka ɗauka Allah ɗaya ya san dubun dubatan mutane miliyoya da za su ƙaru su gane addini sunna tv tun da aka fara ta hayya zuwa yau da yaɗo wa'innan tibunan sun taimaka a wajen mutane da yawa sun fahimci sunnan mazan Allah wanda da faɗa suke da sunna amma albarkar wannan tili- ta- ta- tali- ta- tibuna an samu an fahimci suna kwarai da gaske to wannan muna ƙara kira don Allah a yi ƙoƙari a ɗauki nauyin tafsirai a ɗauki nauyin darussa darussan da ake a wannan masallaci a ɗauki nauyi in ka san kana da wani ko wata jiya mai son aikin alkhairi a je don Allah a gaya muna a zo mu je mu haɗa su da- da su don a samu a ga cewa an yaɗa wannan aiki ita kanta tasha a ƙarfashe ta muna roƙon Allah ya taimake mu ina ga ba wani abu ko kai tambayo nan bai hanya ba za mu yi haƙuri ba ko sai gobe sai da saye saboda lokaci ya riga yayi akwai yan uwa suke can masu ce indomi ga kuma matsalar canji dan haka mu yi haƙuri subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk